alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd barkamu da dawowa a zango na biyu na karatun manzumatu zubdatul qawaid bin manzumatul fara'id wallafar amir bahjat rahimahullahu ta'ala hafizahullahu ta'ala zamu tashi inda muka tsaya shine baiti na wal aslu fil abda'i wal luhumi wan nafsi wal amwali lil ma'sumi تحريمها حتى يجيء الحل فافهم رعاك الله ما يمل mun karanta wannan ka'idar sai dai ban yi bayani akan ta ba wannan ka'idar ta kumshi idan za a gayi ta a nasar shine al-aslu fil abda'i wal luhumi wan nafsi wal amwali al haramu ko kuma at-tahrimu illa bi dalilin ay illa bi dalilil ibaha al'aslu ana iya kuma rarraba ƙa'idar sai a ce na farko al'aslu fil abda'il huruma illa bi dalilin ibaha asali shine a asali shine saduwa da mace haramun ne sai da dalilin da ya baka damar ka sadu da ita shine ma'anan wannan ka'idar muhimmancin wannan ka'idar shine idan aka samu wata yarinya wadda ake shakkar bai halatta ka aure ta ba ana gane da ke ku ake shakkar muharramiyarka ce ko ba muharramiyarka ba to al'aslu huwa al-bata'u ala al-asl sai a tsaya akan asali shine akan cewa haramun ne ka sadu da kowace mace sai dalil ne baka mai damar ka abin ga ka sadu da ita idan dan haka sai a haramta maka aurenka sai an samu yaƙini na ne yaƙini na ne na cewa ba ni bace ba muharramiyarka bace sai na biyu al'asulu fil luhumi al hurma asali nama haramun ne ka ci shi sai dalilin da ya ba da ya baka dama ka ka abin da asali nama haramun ne ka ci shi sai da dalilin da ya baka dama ka ci akwai bambanci da ka'ida ta al-aslu fil hayawanatil ibaha asali dabbobi kowanne iri shine ya halatta kaci sai dalilin da nuna wannan dabba bai halatta kaci ba shi ya bambanta da wannan al'aslu fil luhumi al hurma ma'ana idan ka ga nama a gabanka asali shine kakkaci sai ka samu ne dalilin halaccin cinsa ba sai ko ana gane da kyau ba dan mai yiwa mushe ne ko mai yiwa wani arni yayi ya yanka shi ko kuma musulmi ne ya yanka shi amma da manufar tsafi ko a kaga irin wannan shi ma bai halatta shi ba shine ma'ana al-aslu fil luhumi al-hurma ko kuma at-tahrim sai na biyu an-nafs shine al-aslu fil nafsi al-hurma asali ko wacce rai haramun ne a kashe ta sai da dalilin da ya nuna halaccin me kisanta shine ma'anar wannan sai al-amwal haka shi ma al'aslu fil amwalin hurma asali shi ne dukiyar kowanne mutum haramun ne a cita sai da dalilin da ya mara damar abi a ci dukiyar kenan don haka idan yake da suna ka samu kuɗin wani asali shi ne haramun ne ka ci su sai in ka samu me dalilin ne baka damar ka ci shi sa da kayi tsuntuwa ba kai tsaye za ka ne ba za ka kashewa ko sai ka samu dalilin da ya baka dama daga cikin dalilin shine ya kasance tsuntsuwar ba mai daraja ba ce daga cikin dalilin ya kasance in mai daraja ce ka yi shekara kana ne kana shela to a takaice wannan dai ka'idodin dukkan su domin kare annafsi ne da al'amwal da kuma na gaba al'ir mutunci wanda kuma suna ɗaya daga cikin al-maqasidu ash-shar'iyya guda biyar kinnan hifzul nafs da hifzul mal da hifzul ird to wannan ka'idar a cikin ta gaba daya akwai kiyaye wannan na sai malam yace wazani min wazani min mazumati sa'diyyi zittuhuma bi lafzin bi lafzihin nadiyyi yace ga kuma wannan wannan bai dukan guda biyu min manzumati sa'diyyi su daga cikin manzumatu sa'diyyi zittuhuma na ƙara su bilafzihin nadi ma'ana na ƙara na ƙara su ne da lafazin shi wanda yake annadi ma'ana lafzu nadi huwa lafzu huwa lafzu alhasan ma'ana magana wadda take ko lafazi mai kyawu qalu suka ce wala ibrata bizanni mata khata'uhu bana ka waqtin ya fata qalu malamai suka ce wala ibrata bizanni babu kuma aiki da zato mata khatuhu bana a duk lokacin da kuskuren sai bayyana ka waqtin kawo misalin lokaci ya fata ya kai yaro idan bayan yayi bayanin cewa wannan kaidodin guda biyu na gaba al-aslu fil abdha'i da wannan tahrimu ba ko kuma ce wannan baita dukan guda biyu bayan ya ce na manzumatu sa'adi ne sai ya kawo su wani baiti wanda shi kuma ya kunshi wata ka'ida ce da take cewa al-ibratu me yake da suna لا عبرة بالظن البين خطأه لا عبرة بالظن البين خطأه باء أيكي بالظن لا كسكرا سيبينا أنا قال لي شوفوا مثالي سيما يأتي كوقت يا فتا كو مثال اللوكة مثال اللي بعد شيني كمر كاي زفن شي ولوكة لا أثر كو لوكة الزهر يا شكا كي كفارة صلى kana cikin sallar sai ya tabbata a gare ka lokacin bai shiga ba to la ibrata bi bi hadha zann idan ba za ka yi aiki da wannan zaton ba sai ka kace mi ka kace ibada ko kuma sai da ma ka kare ibada ka yi tsammanin lokacin sallah kaza ya shiga sai da ka kare sai ga tabbaci akan cewa lokacin bai shiga ba kinan la ibrata bi hadha zann wannan zaton ba za ka yi aiki da shi kinan ibadar ba ta yi ba ba ta yi ba ba san ko ana gane da kyau ba wannan shine kenan ma'anar wala ibrata bizalli mata khata'uhu bana ka waqtin ya fata wannan dai imam masjid ma ita ce ka'ida ta al-yaqin la yazulu bi shakk da abin da ake kira zuwa karkashin ta yana daga cikin ka'idodi a wannan furu'in wannan ka'ida suke cewa a man shakka hal fa'ala am lam yaf'al fal aslu annahu lam yaf'al duk wanda ya shakkar yayi wani abu ko bai yi ba to asali shine bai yi ba ana gane da kyau ko kana shakkar kayi sallah kaza to asali shi ne bi ba kai wannan sallar ba haka kuma wata ka'ida suke cewa yuktafaru yuktafaru shakku ba'da al-fi'li wa min kathiri ash-shakk yuktafaru shakku ba'da al-fi'li wa min kathiri ash-shakk ana yahi shakka bayan aiki haka kuma wanda yake da yawan shakka shi ma ana yahi mi shakka shi bil misali sadiq al maqal kai ne ka sallami san sallah bayan ka sallami sallar sai ka fara shakka kai wai ko ni raka'a hudu ne nayi ko kuma raka'a biyar nayi ai sai da ka kare sallar ko to yuktafaru shakku ba'da al-fi'l wannan shakka ba za ta yi ba ba za ta yi tasiri ba kenan za ka tafi a kan cewa ne kami ta ƙare sallarka kuna gane da kyau shi ne yau ta faru shakku ba a dalfi'ili ka sallame sallar a zahar sai ka fara shakka raka uku na yi ko raka a hudu na yi ba dai ka sallame ba to shi kenan sai in ka samu yaƙini amma kana tsakiyar sallah sai ka fara shakka wannan raka'a ta biyar ce nake ko raka'a ta hudu to a lokacin shakkar za ta yi ne za ta yi tasiri amma ba dai ka sallame ba to shakkar ba za ta yi ba za ta yi tasiri ba ina ne shakkar za ta yi tasiri sai in ka samu yaƙini daga cikin yaƙinin misali a ce wani mutum yana bayan ka sai ka kayi sallar sai ce maka wani ɗazo sallar da kai ta azuwa raka'a uku kai to yanzu ka samu ne ka samu yaƙinin na kayi kuskuren wannan ƙa'idodin duka ana kasu ne don saboda yana daga cikin hanyar da shaidan yake batar da mutane sa musu me sa musu shakka kun san shaidan yana da shakka guda biyu akwai ash-shukuku fil ibadat akwai ash-shukuku fil i'tiqad yana sa mutun shakka a ba a aqida ya fara sa mutun shakka ta kamar yadda zo a hadisi shaidan ba zai gushe ba yana sa mutun shakka yana cewa wannan shine Allah hada Allah faman khalaqa Allah to Allah shi yake kaza shi kaza to shi waye Allah to irin wannan shakka ta ba menene aqida to in ya kasa sa maka shakka a babi na aqida ko misali irin mu ɗaliban ilimi ana gani da kyau ko shedan yana da wahalar iya sa muna shakka a babi na aqida ya sa muna shakka game da addinin mu don a cikin muka tashi kuma karatun shi muke amma zai iya sa muna shakka ta biyu ita ce ashukuku fil ibada shakka a cikin ibada ya ta sa maka shakka a cikin ibada don saboda rikita maka ibada to shi yasa malamai da yake da suna suka kawo wannan ka'idodin kuma istinbatin su a cikin nassosi na alqur'ani da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam la yu'tabaru shakku ba'da al-fi'li in ka kare aiki in ka yi shakka kada kai aiki da wannan shakkar wa min kathiri shakki haka shi ma mai yawan shakka ana yahi masa shakkar ba sai ya aiki da ita ba idan mutum yana da yawan shakka kabile da ba'adi ma ana ɗauke masa ana gane da ke ku don shi yana da uzuri kawan misalin mai yoyon hutsari ne yana cikin sallah sai hutsari yoyo ka ce sallar zai yi sai ya arwallah ko ya zai yi sun sai yoyon fitsari aiko akwai da suke ma da su sai yoyon fitsari fitsari na yoyo musu lokaci zuwa lokaci da muke da suna kuma ba tare da an ɗau dogon lokaci ba sai ake ce ma salsul bawl to ka'ida shi shi yana cikin fitsari yana cikin sallah fitsari zo mishi zai ci gaba da sallar shi dan me dan saboda shi cuta ke gare shi al mashaqqatu tajlibu at-taysir ko da ke wani wajen ka'idar ba ana kan da kyau to wannan shine kenan kenan shi ba zai aiki da shakkarsa ba kenan in kai mai yawan shakka ne to kada ka rika aiki da shakkar kawai ke ta ibadarka da abin da ya sauka kawai mai yawan hutsari ne zai ta ibadar shi ko da a ce hutsari ya yi shi sai dai duk sallah zai yi mi zai yi arwalla wallahu ta'ala a'lam sai mu zo a alqa'idatu thalitha qa'ida ta uku al-mashaqqatu tajlibu at-taysir tsanani yana janyo sauƙi yanzu sai mu dan shakata ko wa alam bi anna sababat takhfifi fi ash-shar'i sab'atun bila tawqifi وذلك الإكراه والنسيان والجهل والعسر كما آبانوا وسفر ومعرض ونقص فهذه السبعات فيما نصوا والقول في ضبط المشاقي مختلف بحسب الأحوال فيما قد عرف والشرع تخفيفاته تنقاسم ستة أنواع كما قد راسموا تخفيف إسقاط وتنقيص يلي تخفيف إبدال وتقديم جلي تخفيف تأخير وترخيص وقد تخفيف تغيير يزاد فليعد تختيم الأمر إذا ضاق اتسع كما يقول الشافعي المتبع وربما تعكاس هذه القاعدة لديهم فهي أيضا واردة كذاك كذا الضرورات تبيح المحتضر بشرطها الذي له الأصل اعتبر وما أبيح للضرورات قدر بقدرها حتما كأكل المضطر لكن الاضطرار ليس يبطل حقا لغيره على ما ينقل حقا لغيره على ما ينقل كذاك مما قعد الميسورا لا يسقط بالمعصور حسب من جلا كذاك مما قعد الميسور لا يسقط بالمعصول حسب حسب من جنى مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل نعم ما ليس القائلة الثالثة قائلة أكو المشقة تجلب التيسير أنني أنا جنيو صوتي يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر إلا مع العسر يسرا أنا قاعد لكيكم وانا شيني كنا kenan ma'anan tsanani na jawo sauki duk lokacin da ka shiga tsanani sai shari'a ta jawo sai shari'a ta yi maka sauki a cikin lamari to sai malam yace wa'lam bi anna sababa takhfifi fi shar'i sab'atun bila tawqifi yace ka san da cewa dalilin da yake sa a yi maka sauki a cikin ibada a cikin addini shine fi shar'i sab'atun abubuwa guda bakwai ne bila tawqifi ba tare da wani tsayawa ba ana gan da kyau abubuwa guda bakwai duk saukin da zaka samu a shari'a to dalilin abubuwa guda bakwai ne ko ɗaya daga cikin abubuwa guda bakwai wa zalika al-ikrahu wannan kuma shine na farko al-ikrahu tilastawa wan nisyan da mantuwa wal jahlu da jahilci wal usur da tsanani kama ababu kamar yadda malamai suka bayyana وسفر ومرض ونقص فهذه السبعة فيما نص يتي وسفر ده بلاغر ومرض ده رشي اللاهية ونقص ده ميكي ده سنة نقص أو سامة سنة كان نقص هو ها رشي إيه أنا ترى رشي هو نقص ذكر هنا شغا ko tawaya hausa ma akwai mukarrati fatawa فهذه السبعه فيما نصوا wannan su ne guda bakwai na abin da malamai suka nassanta cewa dalilin su ake ma mutum sauki in kaga an maka sauki a shari'a to dalilin ɗaya daga cikin abubuwa guda bakwai duk wani saukin da baya cikin ɗaya daga cikin wannan abubuwa guda bakwai to sauki ne wanda ba a shi ba ta hanyar ta halarta al ikrahu na farko shine tilastawa idan aka tilasta mutum to shari'a ta masa sauki ya yi abin nan wanda yake ne laihi ne misali amma lokacin da ya ne lokacin da mushrikai suka sa shi ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ko su hallaka shi to kun gani tilasta su aka yi har sai ne faɗi wannan kalma zai zo a wajen manzon Allah hankalin shi ya tashi sai manzon Allah ya ce ko gobe suka tare ka suka tilasta ka ka waɗi ba ka da laihi domin ukrihita ne ko an tilasta ka ne wannan shine kenan kenan idan aka tilasta mutum abu to shari'a tana masa sauki a cikin yayi wannan to sai dai akwai ka'ida suke cewa al-ikrahu la yubtilu haqq al-ghayr tilastawa ba ka sa kuma ka ci haƙƙin mutum misali ba za a tilasta ka ba a ce ka kashewa ne kuma ka kashe shi ana gane da ke ku al-ikrahu la yubtilu haqq al-ghayr ana gane da ke ku a tilasta ka a ce sai ka yi zina da da wannan yarinyar a'a wannan ka kai aiki da wannan wannan ikrahi bai shiga a ciki dan zaka ci haƙƙin wani ne ko amma a tilasta ka a ce sai ka kare azumi in ka kare azumi haƙƙin wa kace haƙƙin Allah ne ko to Allah shi ya baka dama ana gane inna Allah tajawaza an ummati al-khata'a wan nisyana wa mastukrihu alai da abin da aka tilasta musu kuma ka'idan suke cewa ميكي رسولنا حقوق الله مبنية على المسامحة وحقوق العباد مبنية على المساحة أنا قال لك على المشاحة haƙoƙin Allah yana yahewa amma haƙoƙin mutane yana rewa su baya yahewa kina shi yasa haƙƙin wani in za a tilasta ka a ce sai ka ki haƙƙin wani to wannan tilas ba ta da wurin zama amma in haƙƙin Allah ka ɗan shaha wannan shi kenan na gaba shi ne annisiyanu mantuwa mantuwa ana gani da ko idan ka manta ka yi wani laihi to almashakatu tajlibu at-taysir wannan mantuwar kamar tsanani ne don mafi yawanci tsanani ke sa mantuwa ko wannan shine kenan misali ka manta ba kai sallar azhar ba ana gani da ko sai da asuba ka tuna baka yi sallar azhar ba yanzu asali da da gangan ne baka yi sallar azhar ba ana gan da ke ku sai lokacin azhar sai lokacin asuba ka yi ta wannan sallar ta yi ba ta yi ba domin ka'ida al ibadatul muakkatatu bi waqtin tafutu bi fawati waqtiha illa min uzrin duk ibada da Allah ya ce ga lokacin da za a yi ta in baka yi ta ba da gangan to in lokacin ta ya wuce shikenan ta wuce hal abada sai da uzuri shi yasa malamai suka ce in mutum ya sha azumi da gangan a watan Ramadan babu yanda zai iya biya wannan azumi shi sa su malamai suka ganin ma ko ya ramka shi ramkon nan bai isa kuma haka ne shi sa su malamai suka ce ba ma dole sai ya ramka wannan azumin ba sai dai ya ta istighfari kuma ya ta azumin nafila wasu suka ce a zai ramka azumin amma bai da lada kun san akwai yin ibada akwai kuma samun ladar ibada misali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man ata arrafan ana gane da kyau ko man ata kahinan aw arrafan lam tuqbal minhu salatun 40 yawman duk wanda ya zo wajen boka za kwana 40 ba za a kaɗi sallarsa ba ba wanda ya gaskata ba shi shi wanda ya gaskata shi daban ne kwana 40 ba za a kaɗi sa to ba zai zai yi sallar ko ba zai yi ba zai yi amma ba za a yi ba ba za a karɓa ba to haka kai ma da gangan ka kiwo ibada wanda ga lokacin ta za ka yi ta amma kuma ba za a yi ba domin al-ibadatul mu'akkadatu bi waqtin tafutu bi fawati waqtiha illa min uzri sai mai uzuri to uzuri yana daga cikin samantuwa sai wal jahlu da jahilci ana gane da ke ko jahilci shi ma jahilci yana da ƙa'ida suke cewa la'udra fil jahli mimma huwa ma'alumun min addini bil darura duk abin da yake ma'alumun min addini bil darura to ba amma mutum uzuri jahilci shi kenan ba ko da yake jahilci yake ake ma uzuri ba me yake cewa ma'alumun min addini bil darura su ne abubuwan da dole kowanne musulmi ya san su yanzu wani ƙato ne da rana a kama shi yana cin abinci a ce masa me yasa kake cin abinci yace to me aka yi baka san ramadan bane yace ramadan kuma ana gan da ke ko to eh ramadan me ake yi a wannan shi ba amsa yake so ba ibga mai kai shi yake so a yi a ce ƙato da kai musulmi baka san ramadan ana azumi ba shi ma'lumu ne min addini bil darura irin abubuwan da ne idan mutum inkari su ma ya kafirta a babi na aqida daga cikin ka'idodi na aqida na malaman aqida suke cewa man ankara ma huwa ma'lumun min ad-din bi darurati faqad kafara duk wanda ya inkarin wani abu da yake addini an san shi dole to ya kafirta ko misali mutum yake zina halal ce ya kafirta domin haramcin zina ma'lumun ne min ad-din bi darura ana gane da kyau ko duka wannan shi ne kenan kenan jahilci ana ba da uzuri ga jahilci ne irin abubuwan da ana iya tsammanin mutum bai sani ba yanzu misali ku ba da misalin uzurin da za a yi mutum na jahilci a ku ba da misali eh na'am sai rika jazakumullahu khairan ana iya samun wannan ana iya samun mutum ya san bai san da a cikin sallah ba a magana misali sabon musulunta ko sabon musulunta misali ana iya samun wannan ana iya samun wannan kaga ni ko magana a cikin sallah yana me yana lalata sallah idan wannan yu'zar bil jahli misali ba kauyen da yazo masallaci ya tsarga hutsari ai musulmi ne amma kuma zuwa hutsari a masallaci ni hutsari a masallaci halal ne ha da kuma kuma za Allah ya ba shi uzuri domin jahilci da ke da tare da shi domin ba kauye ne bai san darajar masallaci ba kuma sabbin musulunta ne to mu je wal usru da kuma tsanani al usru tsanani misalin tsanani shine a eh ko akwai ba misalin tsanani aha na ha nan kuma ka shiga wani babi akwai babi shi na musamman shi na'am na muna muna maraba da babban yaya Sheikh Siraj hafizahullah ta'ala kudu mubarak tasharrafna bi qudumikum sharaftumuna ghayatan فجزاكم الله خيرا نعم امم ايه نعم ya ba da misalin mutum ne yake cikin balaguro guzun shi ya ƙare kuma sai ya ga mushe ana ganin da kyau ko sai ya samu wannan mushen ya ci ina kallo ne wai cikin na gaban nan babu shi a ciki yana iya shiga a ciki tsanani ne ya sashi ba wannan ba ma mai guzuri ba ko wanda yake a gari ba mai balaguro ba kakkace ma balaguro da in ka ka balaguro ka shiga wani babi jazakumullahu khairan kana cikin gari ba balaguro kake ba amma ka rasa abinci ka buga ka buga duk an bibdige ka baka samu ba ana ganin da kyau ko a gaban ka kuma ga wata akuya ta wulle to shikenan kana iya maraba ga sassa kuza ta ga bakar akuya ana ganin da kyau ko to wannan mushin ya halatta kaci dan me dan al'usru tsanani da ka shiga domin yunwa menene tsanani ne ana gane da kyau ku jazakumullahu khair wannan misalin yana yi to wa safarun balaguro shi ma min asbab at-takhfif daga cikin abun da suke jawo a sauƙaƙa ba mutum balaguro ai shi misalan yawa gare su ma ko misali a balaguro an baka damar kai kasar ko a balaguro an baka damar ka aje azumi kaga dukkanin shi asbab at-takhfif ne takfif ne wa maradun da rashin lafiya misali mai rashin lahiya an ba shi damar ya sallah a kaka da zanne ko ko da kwance ma wannan shine kenan kuma ana iya a yaye masa zuwa mi sallar jam'i ko kuma zuwa juma'a wa naqsun da naqsu ko kuma tawaya ana gane da kyau ko to shi kuma misalin wannan shine lokacin sallah yayi kuma inda kake tufafin da ke gare ka ba su suturta al'aurarka ba kuma in kace sai ka bari ka je gida sannan ka samu tufafin da za su suturta al'aurarka lokacin sallah zai wuce misali ko kuma dai a ce kana da lokacin sallah ya kun baka da tufafin da za su suturta al'aurarka sai kai sallah kaka a haka nan na kasu ne ko ana gane da kyau ko kenan rishin abun ne yasa kai sallah a haka nan duk wani yana da shiga daga cikin annaqsu kima ne ce fa hadhihi sab'atu fi ma nasu wannan sune abu guda bakwai wanda malamai suka nassanta dalilai na mi asbabu takhfif abubuwan da suke jayo amma mutum sauki a cikin mi a cikin shari'a to sai dai akwai wata ka'ida suke cewa al-jahlu wal khata' wan nisyan ana gane da ke ku ko kuma in muka ɗauki guda guda daga cikinsu mu ɗauki annisiyaru domin shi ne mafi yawan wanda aka yi yawan abin da annisiyaru yarfa'u al-ithma wa la yusqitu al-hukma annisiyaru yarfa'u al-ithma wa la yusqitu al-hukma misali kai ne kamanta ba kai sallar ba kai sallar azhar ba mu koma wancan misali yanzu da ka tuna za ka yi ne da ka tuna za ka yi ne za ka yi sallar da a ce da gangan ne baka yi ta ba kana da zunubi ko baka da ka gani yarfa'ul isma zunubin ne yake doke ma wala yusqitu al-hukma amma baya doke ni baya doke ni baya doke hukunci ba san ko ana gane da kyau ba baya doke hukunci kai ne kamanta baka ba da zakatul fitr ba sai bayan sallah misali har da ma kwana biyu sai ka tuna kai ashe ban hudda zakatul fitr ba zaka hudda ko ba zaka hudda ba zaka hudda ko ba zaka hudda ba zaka hudda kenan an-nisyanu yarfa'u al-ithma da ashe daga gane baka hudda ba kana da zunubi amma mantuwar ta yahe maka zunubin ne amma hukuncin bata mi ba bata mi ba bata doke maka shi ba wannan shine kenan haka shi ma al-khata'u yarfa'u al-ithma wala yusfitu al-hukma cikin kuskure a ba san ma wani irin misali kamata ba ba zai ba misali na kuskure lahin da mutum zai a cikin kuskure a na'am yawwa cin abinci a- ga ga wani misali cin abinci a cikin Ramadan a shi wannan kaida ba ta shiga a ciki domin da ba sun ce li kulli qa'idatin mustatayat kowace kaida sai ka samu akwai inda ba ta shiga ka manta sai ka ne ka manta a cikin kuskure ka ci abinci ko a shi cin abinci kuskure ne ko mantuwa a shi mantuwa ne yawa amma kuma in mun koma a can shi ma haka ne an nisiyaru yarfa'u al isma wa la yusqitu al hukma to nan kuma hatta hukuncin yayi rafa'u kenan huna an nisiyanu rafa al isma wal hukma domin in ka manta ka ci abinci baka da zunubi kun ba za ka mi ba ba za ka ramka azumin ba amma in ka manta kai sallah ba a wallah a nan ka'ida za ta yi aiki annisiyanu yarfa'ul isma wa la yusqitu al-hukma daga nan kai sallah ba arwalla ai kana da zunubi ko amma dalilin mantuwa ba za a baka zunubin ba amma sallar sai kayi ne sai ka ramka ta annisiyanu yarfa'ul isma wa la yusqitu al-hukma wannan shine kenan eh haka kuma a wajen ikrah shi ma wannan ka'ida ba ta shiga shi yasa busta al-ikrah ba ce na'am to mu je gaba والقول في ضبط المشاق مختلف بحسب الأحوال بحسب الأحوال فيما قد عرف والقول في ضبط المشاق مختلف malamai sun yi saɓani game da me yake da suna ko kuma ba malamai ba dangane da matsala ta saɓani ta sha bamban shine wal qawlu fi dhabt al mashaqi mukhtalif tantance wanne tsanani ne zai ja maka sauki مختلف wannan ya sha bamban bi hasabil ahwali dangane da halaye fi ma kad urif kamar yadda aka sani ma'ana tsanani ya sha bamban daga hali zuwa hali wannan akwai akwai abin da in ya shiga tsanani ne a gare shi wannan akwai abin da in ya shiga ba tsanani ne a gare shi ba ana gane da kyau ko ya kamata mu samu misali shi ba tunda ka'idodi sai da misha- misali ana ganewa akwai abin da wannan in ya shiga shi tsanani ne gare shi amma wannan in ya shiga ba tsanani ba ne a ta zaɓa ƙwalwa na'am ha? na'am? eh eh zakka ba a tilasta ma mai talaka ba sai mai kuɗi aha idan a ce eh ba da zaka zai shiga zai shiga a cikin tsanani Eh, kun gane misalin da shi ya bada to misalin bai yi gili ba sosai amma dai ah, hawalta jazakumullahu khairan ma'anan shi kamar al-mashaqqatu takhtalifu bi ikhtilaf al-ahwal shine ka'idar asali المشقة تختلف باختلاف الأحوال والأ- وال- والأشخاص shi tsanani yana bambanta ne daga wani zuwa wani akwai abin da tsanani ne ga wani amma ba tsanani ne ga wani ba kenan in irin wannan abin ya samu wani shi zai ba shi damar a mishi sauƙi a shari'a amma in ya samu wani ba za a ba shi damar ba sauƙi a shari'a shi yasa in ba an kawo ka'ida ba mai kyau ba zai hita- ba zai hitowa da kyau ba na'am Na'am. Eh, nan wannan wannan al'uzur bil jahl ne. Al'uzur bil jahl ne. Shi mun ba da misali dama muka ce shi ya tantance jahilci wannan dan dan kauye ne ko? Amma nan mashakka kin ce. Na'am. Eh. Eh. Jazakumullahu khairan. Eh. Mhm. Na'am, na'am. Jazakumullahu khairan. Jazakumullahu khairan. Wannan misalin yayi kyau sosai. Misali a wajen kafara. An gane da kyau ko? Kafara in ta zihari ce in ta saduwa da iyali ne a lokacin azumi mu ɗauki misalin ta akwai yantar da baiwa ko kuma akwai azumi guda nawa guda talatin shida da juna akwai kuma ciyar da mi ciyar da miskinai guda sattin ana gane da kyau ko yanzu shi in sarki ne yana jin wahalar ciyar da miskini guda sattin cikin sauki amma shi kuma talaka fa wannan zai mishi wahala ko yawa kenan kun ga shi din tsanani ne a gare shi ya ciyar shi kuma wannan fa baya tsanani a gare shi ya mi ya ciyar ana gane da kyau ko to wannan shine kira na eh na'am na'am na'am jazakumullahu khairan wannan misalin yayi kyau sosai misali mutum biyu ne guda da istoma cutar me suke ce mata da yawa ulsa yawa idan akwai ɗan Najeriya na tabbata wannan yana da ulsa wannan baya da ulsa yanzu sai suna cikin balaguro ana gan da kyau ko sai kasance abincin da suke tare da shi tare da su ya ida kuma shi gudan yana iya haƙurin kwana biyu ci abinci ba kuma mata ba saka ne ko amma wanda yake da ulcer shi ba kwana biyu ba akwai wasu awanni da ya samu in bai ci abinci ba yana iya yana iya faɗuwa to kun ga shi wannan a lokacin shi kai tsaye ana mishi a shari'a za ta iya bashi damar kai tsaye ya ci ne ya samu wani mushe ya ci amma shi kuma wancan za a mai za a hana mishi wannan sauƙin sai nan gaba sai in nan gaba ba a samu ba ba san ko ana gane da kyau ba jazakumullahu khair wannan misalin yayi kyau sosai a takeice dai ka'idan shine al-mashaqqatu takhtalifu bi ikhtilaf al-ahwal wal ashkhas tsanani yana bambanta daga wasu zuwa wasu kuma daga hali zuwa hali na'am ina muke wa shar'u wa shar'u takhfifatuhu tanqasimu sittata anwa'in kama qad rasamu haka shari'a takhfifatuhu tanqasimu takhfifat cikin shari'a sun rarrabu sittata anwa'in nau'i guda shidda kama kadrasa mu kamar yadda malamai suka rubuta takhfifu isqatin wa tanqisin yali akwai takhfifu isqat sai takhfifu tanqis yali yake biyo wa baya takhfifu ibdalin na uku takhfifu ibdal wa taqdimin da kuma takhfifu taqdim jali wanda a bayyane yake تخفيف تأخير له تخفيف تأخير وترخيص كما تخفيف الترخيص وقد دكما حقيقة تخفيف تغيير يزاد wanda ana ƙara shi fal yu'ad sai a kilga sai sun yi shidda kenan nau'ukan sauki a addini a shari'a guda shidda ne na farko shine takhfifu isqatin shine sauki na a a yahi ma mutum ibadar gaba ɗaya. Misalin wa, misalin tsoho, an yahi masa ne azumi, kenan takfifu istafin shi ne nau'i na farko. Sai takfifu tanqifin sauƙi na ragewa, ba a yahi mishi ibadar ba gaba ɗaya amma an rage mishi ita. Misalin ƙasaru a sallah ko a balaguro ko, kaga ba a yahi ma sallar ba amma an an rage maka ita. Sai takfifu ibdalin sauƙi na maimako misali mutum ne ya rasa ruwan arwalla da me zai yi sai mama ana gane da kyau ko wannan shine ka'ida suke cewa idza ta'azzara al-asl yusaru ila al-badl idan aka rasa asali sai a koma ga mamayinsa sai mama maimako ce na me bayan ma wannan ba ma balaguro ba kana gida sai kai mahulki da asuba kuma lokacin tsananin sanyi ana gane da kyau ko ba ka yi wanka da ruwa me za ka yi a taimama ko kai taimama kai sallah idan takfifu ibdalin sauki na an maimaita an canza maka wanda yake mafi tsanani akan mu mai sauki sai wa takdimi akwai takfifu takdim shi kun misalin sa a ba ku damar ku gabatar da wata sallah misali kuna cikin balaguro sai ku tsaya ku yi azhar ku hada da mi da la'asar kenan takfifu taqdim ne aka yi muku kun samu kun yi aiki da takfifu taqdim sai takfifu ta'khir shi kuma sauki na jinkirtawa ana gane da kyau ko sauki na jinkirtawa lokacin sallar magriba yayi sai ku ci gaba da tahiya sai kun kai lokacin sallar isha'i sai ku ne sai ku tsaya ku yi sallar isha'i shine tahfifu ta'khiri sauki na jinkiri sai wa tarhisin ma'ana takfifu tarhis sauki na rahusa ana ganin da kyau ko sauki na rahusa idan aka ce sauki na rahusa shine an maka rahusa kana iya kai ko ba dole ba sai kai idan za a baka me za a baka yake suna za a baka zabi a cikin abubuwa guda biyu sai takhfifu taghyir sauki na canzawa ana gani da kyau ko ma'ana a canza daga hali na wata sallah zuwa halin wata sallah malamai suna bada misalin salatul khawfi kun gani akwai tazhir a cikinta nau'in sallar ya bambanta da sauran salloli me yasa kuma aka musu wannan saukin sallah ce wanda za a yi kasaru ce amma kuma kasarun ta bambanta da ni da sauran salloli shine takhfifu tazhir sai malam yace takhfif taqdimu lil umur idza daqat tasa kama yaqulu shafi'iyyun muttaba haka taqdimu lil amru idza zaqa tasa yace za a kuma liki wannan ka'idar da al'amru idza zaqa tasa al'amari idan ya ya matse to yana budewa kama ya kulu shafi'i kama yadda imamu shafi'i yake cewa al-muttaba wanda yake abun bi ne idza zaqa al-amru tasa duk wannan daga cikin mustakata na wannan ka'idar al-mashaqqa tajlibu at-taysir me ake nufi da idza zaqa al-amru tasa duk lokacin da abu ya maka kunci sai shari'a ta me ta bude maka shi duk lokacin da ka shiga cikin matsatsi sai a ne sai a bude maka baka da lahiya baka isa da tsaye sai a bude maka kai ta da zamne baka da hali na me yake da suna na hudda zakar kono sai a yahi maka ita gaba kenan ka shiga matsatsi sai aka bude maka shine idza baqa al-amru tasa'a wa rubbama tu'kasu hadhihi al-qa'ida wataran kuma ana kawo ana ana ana yuyi wannan ka'idar ladayhimu fahiya aidan warida a wajen malamai ta zo ma'ana ai ka'idar idza baqa al-amru tasa'a ko wa aksuha wa idza tasa'a baqa idza baqa al-amru tasa'a wa idza tasa'a baqa idan abu idan ka shiga tsanani sai a buɗe maka kuma idan ka shiga yalwa sai a mi sai a matse maka shine shine ma'anar aksul qa'ida misali a can mun ce in baka da lahiya sai aka ce kai ne da zamne ka shiga matsi sai aka buɗe maka yanzu ka samu lahiya sai kai ne da tsaye idan ka shiga yalwa sai aka mi sai aka matse maka shine abin da ake nufi كذا الضرورات تبيح المحتضر بشرطها الذي له الأصل اعتبر كذا هككما الضرورات تبيح الحذر ضرورة تنا حالة المحتضر أبن دعك هنا بشرطها الذي له الأصل اعتبر بشرط انت وانديك أسلي وانا دولة يأنك لا دش قائدة تنا نونا إجزوها بقائدة نتا الضرورات تبيح المحظورات larura tana halata abin da aka hana sai dai matsalan mutanenmu yanzu musamman ne larura ba domin akwai abin da ba larura ba ne mutane su ɗauki shi akan larura to ga ka'idar da ake gane larura abubuwa guda biyu ne wanda suke kusan kama da juna akwai me yake da suna ad-darurat akwai al-hajat akwai larura akwai bukata suke cewa ad-daruratu ma adda ila fawati shay'in wal hajatu ma adda ila shidda biduni fawat ita larura shine abinda rishin shi zai iya kai ga lalacewar abu ko a rasa abu ita kuma alhaja bukata shine abinda rishin sa zai iya sa a shiga tsanani amma ba za a ba za a rasa ba gaba ɗaya bil misali sadhil maqal yanzu mutumin da yake jin yunwa idan bai ci abinci ba yunwa tana iya ne tana iya tana iya kashe shi to kun ga shi larura ce yake shi yasa aka hana ta mishi ya ci ne ya ci mushe kinan ad-darura kullu ma adda ila fawati shay'i duk abin da zai iya kai ga abu ya lalace kuma abubuwan nan ya kasance daga cikin ad-daruratul khamsa kenan ce ya kai ga a rasa dukiya ko kuma ya kai ga a rasa rai ko ya kai ga a rasa hankali ko kuma ya kai ga a rasa mutunci ko kuma ya kai ga wani abu na addini a rasa shi to wannan abubuwan su ne ad-darurat idan aka samu ɗaya daga cikin wannan abubuwan zai lalace dalilin wani abu to wannan shine larura sai kai abin da abin da zai iya sare wannan abu ko da ko shari'a ta haramta shi misali mutum ne Allah ya kada shi a garin da larura ta kai shi a garin da in ana tsananin sanyi in mutum bai kurɓa giya ba yana shekawa kuma wannan tabbas akwai shi aka ce rusi ko rusiya akwai lokacin da suke tsananin sanyi dole sai ka dan kurɓa giya to kaga in kaddara ta kai ka can tsananin sanyin nan ya kai kai ma sai ka dan kurɓa ko ko ba haka ba ad-daruratu bihul mahzurat wannan shine kenan sai malam yace to misali ya kamata mu bada misali misalin alhaja shine kai ne kake jin bala'in yunwa sai ga abinci sai ga tuwon lafshi amma tuwon lafshin ba miya ana gane da kyau ko yanzu kun gani an samu larura an samu warware ta yanzu sai me sai alhaja ita ce bukata me ce ce bukata niyyar da za a sa ko niyyar da za a ci ta to bayan wannan kuma akwai at-tahsiliyat shine dan nama nama da za a za sama ko shine malamai suke ba da misali kai ne kake jin yunwa ana gan da ke ku ta rasa abin da za ka ci ka buga ka buga ka buga gari ya yi zahi kuma yunwa gara ta kai ƙololuwa sai ka zo wajen mai abinci sai ka ce ta sanya maka malmalatto ana gan da ke ku sai ta sanya maka ta sanya maka miya yanzu in kace ta ƙara gurin kaza kaga an wuce guna da iri ko kuma kace a kama a ka ƙori ba guda ko a kama tina guda ta wani lokacin ka wuce ka wuce guda da iri domin ka samu maganin larura shine me shine tuwon tuwon ya wadatar ai ba sai an sana ba sai an kama tina ana ganin da ko wanda shine kenan na wa ma ubiha lid darurati lid darura wa ma ubiha lid darurati qudir bi qadriha hatman ka akli al muttarif wa ma ubiha lid darura duk abin da aka halatta dan saboda larura kudir bi qadriha ana kaddara sa da daidai gurgurdan sa hatman kai tsaye ka aklin muttarir kaman cin wanda ya ci da su zuwa ga ya ci ga mushe ishara ne zuwa ka'idar ad-daruratu tuqaddaru bi qadriha ad-daruratu tuqaddaru bi qadriha qaddara ana yin ta daidai gurgudo ne misali larura ana yin ta daidai gwargwado ne misali wanda baya da lahiya an ba shi damar ya yi sallah daga ni daga zamne to sai daga zamnan ya kasance baya iya baya yin ruku'i tare da kuma yana iya ruku'i baya yin sujada tare da yana iya yin sujada to kina wannan larurar ba a yi ta daidai gwargwadon iyawarta ba ko kuma wanda yana iya yin tsaye ya kabarar harama amma kuma sai ya fara sallar daga tsaye domin akwai kurakurai sosai da mutane ke daga da zama a wajen sallah za ka ga mutum ya zo ya yi tattaki ya shigo masallaci ya zamna akan kujera kuma zai sallah to kun wannan akwai kuskure domin abdaruru tuqaddaru bi qadariha me abba ya iya yi ruku'i ne baya iya yi to shi kadai aka ɗauke masa me abba ya iya yi tsayuwa mai tsawo ce abba ya iya yi to ita kare aka ɗauke masa sauran fa sai ya yi su kenan in ya shigo a yi kabbara da shi yana mi yana tsaye liman ya fara karatu ya ji ya gaji sai ya mi sai ya zamna in an tashi ruku'i sai ya tsaye mi ya yi ruku'i in kuma ruku'in ne bai iyawa to ya yi tsaye idan aka kawo wajen ruku'i sai ya mi sai ya zamna ya yi ruku'in daga mi da zamne to amma mutanenmu za ka gani da mutum daga ya samu ɗan ƙwarza ne ga kawai shi kenan sai ka kujera ya ashe ana gan da kyau ko in al'amarin duniya ne ai ta yawo da shi hira za a yi tsaye ana ta hira amma da an zo ne sallah ayi ayi zambo akwai wani shugaban wata ƙasa da nake gani ana gan da ke ko mutanen mu sun san shi ya iya yawo kowace ƙasa su Turkiya don an je a yi tsaye gaban mai busa mabusara a yi tsaye gaban tuta amma ya zo gaban Allah ku jira za a za a yi sanne ya kamata ku isar mishi da wannan saƙon mutanen mu kuna ji ko ai kun san da wanda nake ko gaskiya ce aka ce zancen gaskiya a yi shi da wando ko wanda shi ne kenan aha ba ai yaran baya jin shigo aha eh haka ne eh rezo so ce mafi yawanci ai duk abin da aka gaya akan su akwai wanda su aikin shi ne su rika kawo labarai zuwa gare su haka ne sosai jazakumullahu khairan to a takaice dai akwai kuskure ba shi kadai ba har cikin al'umma zaka iya samun irin waɗannan abubuwa kaga mutum ana yawo da shi na fizo amma da an zo sallah sai ya zamne to ad-daruratu tuqaddaru bi qadariha dalura lalura ana yin ta daidai gurgurdan ta kaza mimma kaza kaza ka mimma qa'adu haka ne ko hmm gashi nan lakinna littirara laysa yubtilu haqqan li ghayrihi ala ma yunqar sai dai al-ittiraru larura laysa yubtilu haqqan baya lalata wani haƙƙi da gairihi na wani alama yunkalu kamar da aka kira to ma'ana al-istiraru la yubtilu haqqal ghayr kamar da muka gani ta al-ikrahu la yubtilu haqqal ghayr haka shi ma al-istiraru la yubtilu haqqal ghayr dan ka shiga larura ba shi zai baka dama kai ka ci haƙƙin mutane ba ana gane da kyau ko shine ma'anar wannan kaza ka mimma qa'adul maysura la yas la yasqutu yaskutu bil ma'suri hasba man jala haka kuma yana daga cikin abin da suka ka'ada al maisur la yaskutu bil ma'sur abin da aka sawaka to tsanani baya sa a rasa ta gaba ɗaya hasba man jala kamar yadda ya bayyana ka'ida ta al maisur la yaskutu bil ma'sur ma'anan ka'idar shine idan shari'a ta sawaka maka abu to tsanani ba zai sa abin ya sauka a kanka ba. Misali, Allah ya ce gaba ɗayan shari'a sauƙi ce, to don ka shiga tsanani bai hana ka kai wannan shari'a sai dai ka yi ta daidai gwargwadon me, daidai gwargwadon iyawarka shi ne ma'ana almaisur la yasqutu bil ma'sur shari'a mai sauƙi ce don haka don ka shiga tsanani ba a shidda maka ibada sai dai a ce ka yi ta me daidai gwargwadon iyawarka fattakullaha mastata dan ka shiga tsanani ba a cewa ba za ka yi sallah ba shi ne ma'anar la yasqutu al-maisur ay as-salatu maisura la tasqutu bil ma'sur ay la tasqutu min ajli al-marad sai dai tuf'alu bi qadri al-istifa'a za a yi ta daidai gurgudu daidai gurgudun iyawa shine al-maisur la yasqutu bil ma'sur ma'ana dai duk tsananin da mutum ya shiga to shari'a ta ba shi damar yadda zai iya yi zai iya ibada ka shiga tsanani na rashin yin azumi an baka dama ta mi ta hudda kafara ka shiga tsanani na me yake da suna rashin yin sallah da tsaye sai a baka dama sai ta da zamne sai ka'ida ta ƙarshe alqa'idatu rabi'a ad-dararu yuzalu ah bai ta bace ta ƙarshe a shigo to lokacin namu yayi ko da saura ina mai mai mai kamara to mu je sai mu ila da sauri na'am alqa'idatu ar-rabi'a qa'ida ta hudu ad-darar yuzal wa rabi'an qawlun nabiyyi la darar wa la dirara hasba ma qad istaqar وعد من تلك القواعد الضرر على الدوام لا يزال بالضرر لكنه استثني مهما يكن فردوهما أعظم ضرا فاقتلي فإنه يرتكب الذي يخف كذاك في المفسادتين قد وصف ورجحوا درء المفاسد على جلبي مصالح كما ساء الصلاة فحيثما مصلحة ومفسدة تعارضا قديم دفع المفسدة قديم دفع المفسدة مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل ورابعا قول النبي لا ضرر نهو شيني فإن منظر الله لا ضرر ولا ضرار كما هكا باب تشوتروا لا ضرر kada ka cutar wala dirara kuma kada a cutar da kai hasba ma qad istaqar kamar yanda ya tabbata ana gane da kyau ko wannan ka'idar ad-dararu yuzalu dalilin ta shine la darara wala dirara kada ka cutar kuma kada a cutar da kai musulunci ya hana ka cutar da wani kuma ya hana wani ya ni ya cutar da kai azzararu ya zalu kenan duk lokacin da aka samu cuta sai a kawar da ita don musulunci ya hana sai malam yace wa udda min tilka alqawa'id ad-darar ala ad-dawami la yuzalu bid-darar an ilga daga cikin wannan ka'idodin da aka hudo a kan a karkashin wannan ad-dararu على الدوام لا يزال بالضرر cutarwa ba a kawar da ita da wata cutarwa irinta yadda kayan saki shine ad-dararu la yuzalu bi dararin mithlihi cutarwa ba a kawar da ita da cutarwa makamanciyarta ba sai ko ana gane da kyau ba kenan in cutarwa ta samu za a cutar za a kawar da ita ne in ma ta hanyar da ta dace ko cutarwa kasa wadda bata kai ta ba bari mu ɗauki misali mutum ne aka masa sihiri darar ne ko shi ma sai yi wajen bukan a walwale masa ne ce abdarar la yuzalu bi dararin misli ka'ida ta hito yili ko ba ta hito yili ba da wanda ya maka sihiri cutarwa ne ka je kuma wajen sihirin a walwale maka shi ma menene sharri ne shi ma cutarwa ne kuma a da dalilin wannan kuma akwai ƙa'ida hadisi manzo Allah ce an-nushratu min ash-shaytan walwale sihiri da sihiri daga shaytan ne sai ya ce lakinnahu istusniya lakinnahu istusniya mahma yakuni farduhuma a'zama dhurran fasuli yace lakinnahu istusniya sai dai an togace an hudda mahma yakun farduhuma idan ya kasance dar ɗaya daga cikin cutarwar a'zama dhurran shi ya yi girma a kan guda fafsuni to wannan ka gane da an yi sauƙi a kai abin da ake nufi shi ne azzararu la yuzalu bi dararin mislihi cutarwa ba a kawar da ita da cutarwa makamanciyarta sai dai kuma suka ce azzararul ashad yuzalu bi dararil akhaf azzararul ashad yuzalu bi dararil akhaf cutarwa wadda take mai tsanani to ana kawar da ita da cutarwa mafi ne mafi sauƙi ana ganin da kyau ko to ku babu misali ku babu misali aha mu koma ɓangaren sai ɓangaren sihiri ko an maka sihiri baya halatta ka ne ka je a walwale maka da shi da wani sihiri domin duka dukan su cuta ne to yanzu an maka sihiri ana gane da kyau ko sai ka je neman magani wajen neman maganin sai a ce ta kama ga sai an ga wani daga cikin ɓangare na al'aurarka domin ana iya maka sihiri wanda cuta ce wadda za a sa maka ta sai an yi maka fashi ko abin da ya kamata haka domin akwai cutar da sihiri ne ake ma mutum ta same shi to sai a ce sai an ma mutum fashi a huddami a huddami wannan cutar yanzu in za a maka washi dole ko sai an bayyana ne sai al'aurarka ta bayyana kenan bayyana al'aurarka menene darar ne ana gane da ke ko kenan ad-dararul ashaddu yuzalu bi dararil akhaf da aje a ce ayi sihiri a walwali ma wannan sihirin da a zo a ce za a maka aikin da sai an buɗe al'aurarka wani yi sauki a yawwa na bayyana me na bayyana al'aura ana gane da kyau ko to za ku yi kamar wani misali الضرر الأشد يزام بالضرر الأخف نعم أنا من لوكا تياي كنا نن يكماتا مداكتا تيمو شغادة رسيل أكوكو يسو شيسي مكانغا غوتا مؤيدا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك